أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka yan uwa masu sauran mu na kusa da na nesa ina muku sallama irin ta addinin musulunci ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun saki dawowa ci gaba da wannan karatu na fasarar littafin iziya wanda a yau shine halkan mu ta hamsin da uku kuma muna na cikin babin nan da yake magana kan rabon gado wanda a yau za mu tashi farkon fasalin da yake magana alhajibu kismani wato shine fasalin da za mu tashi gare shi a cikin wannan babi na rabon gado wanda shi ma wannan fasali yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske a samu shi ma natsuwa da kuma bayar da hankali da lura domin a fahimci shi ma abin da yake nufi domin shi ma dole ne ga dukkan wanda yake rabon gado ya san wannan hajibu din nan ne wanda uh, shi ne za mu ji irin waɗanda suke kare wanda ka kare wani ya hana wani gado ko kuma ya tadda wannan daga wuri kaza ya mai da shi wuri kaza wurin cin gado ne to shi ne dai duka da zai mana bayani a uh, mala yake cewa fasalon rabewa alhajibu sha makewa kismani kashi biyu ce akwai hajibu iskadin sha makewar saryawa wa hajibu naƙalin da sha makewar watan ciratarwa wato ma'ana hajjibu iska din shine shamakewa ta saryawa wai ma'ana shine wanda in wane yana nan to ya kori wani gaba ɗaya kwata-kwata ba zai gado din ba duk za mu ji sunan gaba hajjibu na ƙalin shi kuma shine watan shamakewa ta ta ciratarwa shine idan wani na nan malmakin wani ya gade kaza to yanzu kaza zai gada kawai idan wani na nan to shi ma shine wato abin da za zai ya zai bayani din to shine ma'ana hajjibu iska din akwai watan shamakewa ta saryawa wa hajbu naqalin da shamakewa ta ciratarwa to zai mana bayanin su gudai bayan ɗaya mana bayanin su kowanne daga ciki sai ya ce amma hajbul isqadi amma shamakewa saryawa kaga zai fara mana ita sai ya ce to ita kan falayal haqu ba ta riskar manyun sab wanda ake jinginawa ilal mayyit zuwa ga mamaci bi nafsihi da kanshi duk wanda yake ya jingina da ainihin shi mamaci din da kanshi ba sai an bi wata doguwar hanya ba da da yake da kusanci da shiya to shi irin wannan ta kora gaba ɗaya a ce bai gado to ba ta riskatai sai ba da misali sai ce kalbanina kamar ƴaƴa maza wal banati da ƴaƴa mata wal abai da iyaye maza wal ummahati da iyaye mata wa man fi ma'anahum da wanda a cikin ma'anar su shine azzauja miji wa zaujata da mata to waɗannan da malai zanu ba ta yadda za a yi a ce waɗannan yanzu an kore su daga gado ba su gado sai dai ɗan ɗaya daga cikin waɗancan sharuɗan da suke hana gado za mu kanta can gaba sai in su ne sun kasa amma da inda ba su ba to lalle a waɗannan bawa da za a yi a ce ga wani ya kore su daga gado ‘ya'ya maza ko ‘ya'ya mata da iyaye da kuma watan uwaye maza kenan da uwaye mata da miji ko mata to ba yanda za a yi waɗanga a ce ba su gadon mutum to waɗanganan su ne ce to hajjibu iskaɗe ɗin nan sha makiwa ta sarewa ba ta riska waɗanganan ne sannan sai ya ce amma wayar haƙu ita wannan shamakiwa ta sarewa wayar haƙu tana riskar man adahum duk wanda ba su ba sai ya ce fabnul ibini ɗan ɗa ma'ana jika kenan ɗa na ɗan mutum jika kenan shi ne ce fabnul ibini ɗan ɗa ya hajjubu hul ibinu ɗa yana shamake shi mutum ya rasu sai ya zama ya ba ga ɗa ga kuma jika wato wani ɗa to shi ɗan wanda ya haifa shi kadai zai gado jikan ba zai gado ba wannan dan ya kori jikan kuma jikan koda shi wannan dan wanda an kabari din koda ba shi ya haife shi ba an gane koda dan dan wani ne ma'ana dan wani ne daga cikin ƴaƴan shi wanda ya rasu din ba na wannan wanda an kabarin bane to dai ba zai gado din ba duk ya kore su saboda haka shi dada ma ko can iya kadai da shi kadai ma ko shi kadai ne gaba din duka zai kwashi duke ne baki da shi kadai da ya zama namiji ne to shine yake nufin da da dan da shine jika kinan ya hajjabu wal ibnu da yana shamake shi sannan wal jaddu kaka ya hajjabu wal abu uba yana shamake shi wato shine mutum ya rasu sai ya bar baban shi da kuma baban baban nashi to shikenan wannan baban ya kori kakan kakan ba zai gade shi ba uban ɗaya zai gade shi kurum kuma kamar yadda karatu da ya gabata halkan mata gabata cewa an sani shi uba wanda ya haifi uwa baya gadon ka uba ba wanda ya haifi mahaifiyarka bai gadon ka amma uba wanda ya haifi babanka to shi yana gadon ka haka nan kaka mace kaka wadda ta haifi mahaifiyarka tana gado ita ma an gane to wannan shine a sannan sai mala ya ce a to shine wal jaddu kaka ya hajjabu wal abu uba yana sha make shi to wannan shine wal ikhwatu yan uwa wal ikhwatu yace yan uwa mutlaqan saki ba kaidi ya hajjabuhum al ibnu da yana sha make su wabnuhu da ɗanai wa in safal ko da ya kaskanta wal abu da uba duk suna sha make su yan uwa din abin da yake nufi shine wato wal ikhwatu yan uwa mutlaqan saki ba kaidi ma'ana yan uwa ko shakikai ne waɗanda ake uwa ɗaya uba ɗaya ko li'abbai ne waɗanda ake uba kawai ne an ka haɗa da su wa ko ko a'a li'ummai ne wanda uwa ɗaya an ka haɗa da su duka dai su waɗanda yan uwan to ɗa in ga ɗa duk ya kore su gaba ɗaya ba su yin gado da zaran ga ɗa namiji shi kenan haka nan ɗan shi jika kenan jika shi ma in ga jika watan shi ne ɗan ɗan mutum kamar yadda mun ka karanta wancan halka shi ma ko jikan da aka magana fa ɗa wanda ɗanka namiji ya haifa banda ɗa ko kuma ‘ya'ya wanda ‘yarka mace ta haifa saboda haka mutum in yana da ‘ya mace to ‘ya'yanta ita wannan macin ba su gado ne fa amma in yana da ɗa namiji to ɗa ‘ya'yan wannan ɗan nashi namiji ɗin in ya zama ba uban ba ɗan to suna gado ne shi to shine nan ake magana waɗannan ‘ya'yan na na ɓangaren ɗa namiji kenan to shine yake magana cewa su waɗannan ɗan ko kuma jika ma'ana ɗan ɗan ɗan ɗaki nan ya kori ‘yan uwa su ma ga mutum ya rasu ya bar jika da kuma ƴan uwa na yanne ko kanne shikenan wannan jikan ya kore su ba su gado gaba ɗaya kwata kwata in dai ga jika din ko kuma ɗa yace wa ƴan safala ko ƴan safala ko da ko ya kaskanta ma'ana ko da jikan jika ne ko jikan jikoki to duk dai ya kore waɗannan ƴan uwa din ba za su yi gado din ba sannan sai yace wal abu da kuma uba shi ma uba ƴan gaya ya kore ƴan uwa ƴan uwa ba su yin gado yanne ko kanne ko shakikai ne ko li'abbai ne ko li'ummai ne in dai ga uba to duk ya kore su gado shi ba za su yi ba sannan sai malai ya ce wa banul ikhwati ya'yan yan uwa ya hajubuhum aba'uhum uwayen su sun kore su suna shamake su a wa man yahjubuhum da wanda yake shamaka ci su uwayen nasu din a wal jaddu da kaka duka shi ma yana shamake su ma'ana shine wato ya'yan yan uwa kamar mutun ya rasu sai ya bar ƴan uwan shi yanne ko kanne kuma su ma ƴan uwan nashi din suna da yaya to waɗannan ƴaƴan ƴan uwan nashi din ba su gado in dai ga waɗannan ƴan uwan an fahimta waɗannan ƴan uwan sun kore ƴaƴan nasu din yawwa sannan haka nan duk wanda ka kora ƴan uwan wanda ka kora watan ƴan uwan nashi shi mamacin suna korar watan ƴaƴan dan uwan su ma har yanzu again shine ma'ana wa man ya shine wa banul akhwati ƴaƴan ƴan uwa yahjubuhum aba'uhum uwayen suna shamake su wa man yahjubuhum da duk wanda yake shamakace su watan ƴan uwan wato su ne waɗanda suke shamakace ƴan uwan kenan a su ma sun kori waɗannan ƴaƴan ƴan uwan kenan wato su ne kamar ɗa kenan ko kuma ɗan shi jika kenan ko uba kaga ai sun kori ƴan uwa ko to shine yake nufin in ga jika ga kuma ƴaƴan ɗan uwa to jikan ya kori ƴaƴan ɗan uwan nan yawa ko kuma ga ɗa an fahimta ko kuma ga uba to duk da suna ko shine ma'ana wa mai yaji wa mai haji buhum din da wanda yake sha maka shi su watan waɗannan ƴan uwan wal jaddu haka nan da kaka shi ma ƴan ga kaka shi ma ya kori watan ƴaƴan ƴan uwan shi ma ba su yin gado sannan sai malai ce wal ammu dan uwan uba yahjubuhu yahjubuhu banul ikhwati ƴaƴan ƴan uwa suna sha maki shi wa man wa man yahjubuhum da wanda yake sha maki su suma abin da yake nufi shine wato dan uwan uba kamar wan baban mutum ko kanin baban shi to in ga ɗayan yan uwa to sun kori wannan dan uwan baban ba zai gado ba mutum ya rasu ya bar gashi da watan dan uwan uba sannan ga kuma shi ga da ɗayan yan uwa ne to ɗayan yan uwan nashi suna gado za su gadi watan za su gade shi wannan dan uwan uban ba zai gado din ba ina fatan an fahimci a sai ce kuma wa man yahjubuhum da wanda yake sha makaci su ƴaƴan ƴan uwan shi ma yana sha maki shi dan uwan uba din sannan sai ya ce a wabnul ammi dan dan uwan uba yahjubuhu abuhu uba na yana sha maki shi ma'ana mutum ya rasu ya bar uba ya bar dan uwan uba an fahimta sannan kuma da ɗiyan yan uwan uba har yanzu dai to shi wannan dan uwan uban ya kore waɗannan ƴaƴan saboda haka shine ma'ana wabn al-ammi dan dan uwan uba yahjubuhu abuhu uba ne yana shamake shi wa man yahjubuhu da duk wanda yake shamaka ci uban nashi din shi ma shi ma yana shamake shi din wato su ne waɗanda da an ambata yanzu kenan ko ƴaƴan ƴan uwa din sannan sai ya ce wa banatul ibni ƴaƴan ɗa wato jikoki kenan amma mata ƴaƴan ɗan ɗanka ne ƴaƴan ɗanka ne wanda suke watan jikoki kenan mata to su kuma yahjubuhunna alwahidu ɗaya yana shamake su min zukuri walid sulbi daga namiji na ɗa na tsatso wato mutum ya rasu sai ya bar jikoki mata kuma sai ya baɗa namiji wanda ya haifa to shi kenan wannan namijin duk ya kore waɗancan jikokin a matan sannan ya ce wal ithnani sannan ce wal ithnani haka nan kuma ya kori watan guda biyu fasa'idan wal ithnani haka nan ya ce ya'ya biyu mata su ma na tsatso kenan shine wal ithnani haka nan ya'ya biyu mata na tsatso fasa'iran ko abin da ya fi dudin min bana ce su daga cikin ƴaƴa na tsatso su ma sun kori waɗancan ƴaƴan dan uwan din wato ƴaƴan dadin jikokin kenan in ya zama an rasu mutum ya rasu ya buga jikoki ne amma mata ne ga kuma da ga kuma da daga da ƴaƴa guda biyu mata to waɗanga ƴaƴan biyu mata sun kori waɗancan ƴaƴan watan waɗancan jikokin biyu mata din in dai mata ne sai yin akwai namiji kamar yadda zai faɗa mana nan gaba in kuma in ya zama su waɗancan jikokin to akwai namiji cikinsu to nan kam sai su gadi abin da ya rage wanda su waɗanga 'ya'yan biyu matan za su ragawa ko tun da kaga su kamar yadda muka karatu mana halkamar da ta gabata in 'ya'ya guda biyu ne mata za a raba dukiya uku ne a ba su kashi biyu to wannan gudan su waɗancan jikokin in akwai namiji cikinsu sai a ba su sauran wannan gudan sai su raba can da zakar misul hazil wasu ne kuma to shine ma'anar yake nufin wani isnani haka nan da 'ya'ya guda biyu fasa'idan ko abin da ya fi haka min banati sulbi daga cikin ‘ya'ya na tsatsu su ma sun kori watan jikoki mata sai ce illa an ya kuna ma'akon na zakarun sai in ya kasance tare da su watan jikokin akwai namiji to ba ya asibu hunna sai ya asibtar da suwa ba ya kone lahu wa lahunna sai ya kasance gare shi da suwa ma baƙi abin da ya saura an fardil banati daga rabon ‘ya'yan lizzakar misul hazil unsayeni kuma sai su yi ga namiji rabin mace biyu ma'ana shine in ya zama an karasu din mutum ya bar ga ƴaƴa guda biyu na shi mata waɗanda ya haifa ga kuma watan jikoki amma cikin jikokin akwai namiji ciki da maza da mata ne to shi kenan to ya haka ne an karaba uku an kaba su ƴaƴan mata na su kashi guda kashi biyu ne to wannan kashin gudan da ya rage sai a ba su waɗancan ƴan uwan sai su raba namiji rabin mace biyu wannan shine a sannan sai malam ya ci gaba da cewa wal akhwatu lil abi yan uwa waɗanda an ka hada uba da suwa ma'ana yan uwa waɗanda uba ɗaya an ka hada da suwa to yahjubuhunna shaqiqu dan uwa wanda an ka hada uba ɗaya uba uwa ɗaya uba ɗaya da shi ya sha make su shine wal akhwatu yan uwa mata lil abi waɗanda an ka hada uba da suwa yahjubuhunna shaqiqu dan uwa shaqiqi wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya ya sha make su ba za su yi gado ba in dai ga dan uwa shaqiqi watan a a namiji kuma ga ƴan uwa mata su kuma wanda uba ɗaya an kaɗa su wato wanga ɗan uwan shakikin duk ya kore su ba za su yi gado ba su waɗancan ƴan uwan watan a li'abbai ɗin mata sannan sai ya ce wa shaƙiƙata ne haka nan da kuma shaƙi watan ƴan uwa shaƙiƙe guda biyu mata su ma suna korar ƴan uwa shaƙiƙe li'abbai an gane fa aka sara kofi da biyu ɗin illa an yakuna ma'ahunna akhun sai in ya kasance tare da su su yan uwan li'abban akwai dan uwa li'abin wanda yake wanda sun kada uba da shi ya namiji kenan to shi ma nan fa yasibuhunna sai ya asibtar da suwa fa yakunu lahu sai ya zamo gare shi wala hunna da suwa ma baki abin da ya saura an fardil akhwati daga rabon yan uwan al'ashika waɗannan shakikai din shikenan sai ya zama lil zakari mislu hazzil unsa yayin su ma ga namiji rabon mace biyu wato abin da yake nufi shine a a mutum idan ya zama yana da ƴan uwa mata wanda amma uba ɗaya sun ka hada da su ba sannan gashi da dan uwa namiji wanda shi kuma uwa ɗaya uba ɗaya to wanga dan uwan namiji wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ya kori waɗancan ƴan uwan waɗanda suke uba ɗaya sun ka hada da shi mata ɗin sannan haka nan kuma idan aka samu ga ƴan uwa mutum ya bari mata wanda sun ka hada uba da su ba kuma ga waɗansu nan ne mata waɗanda su kuma uwa ɗaya uba ɗaya sun kaɗa su amma sai da su biyu ne da bakin biyu zuwa sama kenan shi ne to in an ka same su kuma to har yanzu waɗanga guda biyu ɗin mata waɗanda an ka uwa ɗaya uba ɗaya sun kori waɗancan waɗanda uba ɗaya an ka haɗa da su ɗin matan sai in ya zama waɗancan waɗanda an ka haɗa uban da suwa akwai namiji cikin su su kuma waɗanga uwa ɗaya uba ɗaya ɗin su kuma mata ɗaya ne to nan ne in an ka raba an ka raba su uku ɗinsu an ka ba waɗancan shaƙiƙan kashin su guda kashin su biyu to sai a ba waɗangan su kuma waɗanda an ka haɗa uban da su wato da akwai na mai cikin su kuma sai su raba lil zakar misul hazil usayn shine yake nufin a wal akhawatu yan uwa mata lil abi wanda an ka haɗa uba yahjubu hunna shaqiqu dan uwa wanda an ka uba ɗaya uba ɗaya yana shamake su wa shaqiqata ne haka nan da yan uwa shaqiqai guda biyu mata su ma suna shamake su fa aka sar ko fiye da biyu din don hakan ga illa an yakuna ma'ahunna ahun sai in ya kasance tare da su yan uwan li'abban akwai dan uwa li'abin wanda yake li'abbi ma'ana namiji kenan fa yu asibu hunna sai a asibtar da suwa fa yakunu lahu sai ya zama gare shi wala hunna da kuma suwa ma baki abin da ya saura an fardil akhwata daga rabon yan uwan watan al'ashiqa ishaqiqai din kuma sai su raba shi su wadannan yan uwan li'abban wanda suke da namiji ciki misal lizakari misal hazil unsayani ga namiji rabon mace sannan ma wal akhawatul ashiqa'u ‘yan uwa shaƙiƙai mana ‘yan uwa mata waɗanda ake uwa ɗaya uba ɗaya ya hajjubu hunnal abu uba yana sha make su in ga uba to ‘yan uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya to uban ya kore su ba su yin gado wani ibinu da ɗa shi ma ya kori ‘yan uwa shaƙiƙai ɗin wabnuhu da ɗa ne jika kenan shi ma ya kori ‘yan uwa mata shaƙiƙai sannan waljaddatu kaka min ayyi jihatin kunna ta kowace fuska ta zamo ita ma ana shamake ta bil ummi da uwa ma'ana shine mutum sai ba kaka in dai ga yana da uwa to kaka ta ba ta yin gado ne kakan nan ko wadda ta haifi baba ne ce ko kuma wadda ta haifi mahaifiya ta ce in dai ga uwa to duka ba su yin gado ina fata an fahimta ita uwa ta kore su din amma ana cewa shi kuma uba ba ya korar kaka wadda ta haifi mahaifiyar mutum shi kuma yanzu mutum ya rasu ya bar uba to in dai baba ne yana nan to baban bai iya korar kuma iya zama ga uba ga kuma kaka wadda ta haifi mahaifiyar mutum kenan to uban bai korar ta amma in ya zama ita watan uwa ce an ka bari sai mutum ya rasu ya ga uwa ta ga kuma mahaifiyar baba ne an fahimta to wannan uwar ta kori watan wannan kakat mahaifiyar baban kenan sannan sai malai ce wata jaddatu kaka tana faduwa allati min jihatil abi wadda an wajen uba bihi da shi uba din in ya zama ga uba to shi uba ga ya zama mutum ya rasu ya bar baba ne kuma ya bar mahaifiyar baban nashi din kaka ta kenan to shi uban ya kori kakat ba za ta yi gado shi uban shi kadai zai gado amma kakat ta wajen mahaifiya ta kawai banda ta wajen mahaifiya ta wajen baban nashi kenan banda amma ta wajen mahaifiyar tashi in ya zama ga uba ga kaka ta wajen wadda ta haifi mahaifiyarka to uba baya kore ta ita sannan sai mala ya ce wal maulal mu'tiku watan maula ubangida al mu'tiku wanda yake mai yauta bawa to ya hajubuhu asabatun nasabi dangi na nasaba suna korate wato sai ya zama ka yauta bawanka to amma kuma bawan ya zama yana da watan dangi waɗanda za su gade shi waɗanda su ne masu yin gado nashi din to in ya rasu ba za ka gade shi ba kai wannan ubangidan nashi din saboda haka sai in ba su ne ko can shi ubangidan yake gado din to wannan su ne abin da ake ce ma watan hajibu iskaɗin na kora ke na nasarar yawa wanda in ga waɗanga to sun kore waɗannan gaba ɗaya ba su gado waɗannan da an ka zana duk wanda ka ji an faɗi nan to in ga shi ne to wancan bai gado ne wannan kenan to yanzu zai mana magana shi kuma ga hajibu na ƙalin shi kuma watan shamaki wata cirata wanda in wannan na nan an canza mai wurin gado malakin ya gari abu kaza to yanzu kaza zai gada shine zai faɗa mana yanzu sai ce wa amma hajibun naƙali amma shamakewa ta cirata to fa salasatu aka samin kashi uku ce wata shamakiya wadda yake ta cirata wadda idan wannan na nan wannan ba zai yi gado ba to ya ci guda uku ce yace al-awwalu na farko akwai naqalun ciratarwa min fardin daga rabo ila fardin dunahu zuwa ga rabo wanda ƙasa gare shi wanda da kana an sa abu kaza to amma yanzu in wani na nan to yanzu za a baka ƙasa ga wannan to sai ci shi irin wannan din wa huwa muhtassun shi abun keɓanta ne bi khamsati ashiya da abubuwa guda biyar yace na farko al'ummu uwa yanqulu hal waladu da yana ciratar da ita mutlaqan saki ba kaidi shi dan ko namiji ne ko mace kenan kuma ko guda ne ko kuma su da yawa ne to yana ciratar da uwa mace mina sulusi daga ɗauka kashi ɗaya bisa uku ila sulusi zuwa kashi ɗaya bisa shidda ma'ana in dai mutum ya rasu ya baɗa ko mace ce ya bari ko namiji ne ya bari ɗan to kuma ga uwa to ita uwa ɗin nan marmakin a bata kashi ɗaya bisa uku to yanzu shi wannan ɗan ya zama sanadiyar ta koma kashi ɗaya bisa shidda kaga kenan da tana da rabo mai yawa amma yanzu saboda ga ɗaya zo to ya rage mata rabo kenan wannan kenan sannan ya ce wa waladul ibni hakanan da ɗan ɗa jika kenan mutlakan shi ma saki ba kaidi shi ma yana ciratar da ita watan daga kashi ɗai watan bisa uku zuwa kashi ɗai bisa shidda ɗin shi ne ma'ana jika kenan shi ma yana mata hakanan ɗin wal ithnani hakanan da guda biyu fasa'idan ko abin da ya fi hakanan ɗin min al-ikhwata daga ƴan uwa maza wal akhawati da kuma ƴan uwa mata mutlakan shi ma saki ba kaidi shakikai ne ko ko ko kuma watan ali ne to shi ke nufin saki ba kai din ko ma da ummai duk dai suna ciratar da uwa daga cikin cin sulusi zuwa sulusi to shi ne ma'anar da yan uwa din su ma yan uwan suna ciratar da ita kadai sannan wa zawju miji shi kuma yanqulo hul waladu da yana ciratar da shi ya wa waladuhu da kuma dan shi ma'ana jika kenan minan nisfi daga cin rabi ila rubu'i zuwa cin kashi ɗaya bisa hudu wato shine mutum ya rasu mace ta rasu tabbar ga mijinta sai kuma tabbar da ko dan da ta haifa ne tare da shi ya ko wanda ba ta haifa tare da shi bane kuma ko namiji ne ko mace ne dan kuma ko guda ne ko da yawa ne kuma dan nan koda ko ita zina ce ta yi ta haife shi duka dai tunda asa yana gano tana bako can a to shine kuma shi dan na zina an gane wato shi uba ne abbe gado amma ana gadon uwa tai kuma yan uwan wadancan uwar tashi suna iya gado ne amma dai wadannan bangaren uban ba za su ga dadin ba yawwa to shine watan a miji to in ga wannan dan na mace to shi ma ya dauki shi daga cin rabi yanzu ya mai da shi bisa kacin ɗaya bisa hudu sannan sai malai ce wazza wajato mata yanquluha har yanzu shi ma dan yana ciratar da ita minar rubu daga cin kashi ɗaya bisa hudu ila sumuni zuwa kashi ɗaya bisa takwas in mutum ya rasu ya baɗa to shi kenan malwakin a ba macen a raba hudu a bata kashi ɗaya in ba ɗan to yanzu tun daga ɗa to shi kenan yanzu za a kuma ɗan ko namiji ne ko mace ne kashi ɗaya bisa takwas za a bata to shi ne wa zauje to mata yankulo hamin rubu'i ila sumuni man yankulo zauja yawwa sai ka ci wa zauje to mata man yankulo zauja wanda yake ciratar miji kaga ɗaki nan yankulo ha yana ciratar da ita min rubu'i daga watancin kashi ɗaya bisa hudu ila sumuni zuwa kashi ɗaya bisa takwas sannan sai malaci wa banatul ibini ‘ya'yan ɗa jikoki kenan mata. To, sai ka ce alwahidatu a kula da karatun gacen gaba, ina so a bada hankali, sai ka ce a kula gacen gaba wanda na faɗi yanzu, ka ce wa banatul ibini ‘ya'yan ɗa jikoki kenan. To, alwahidatu, ‘ya ɗaya ta tsatso, fauka wanda da a saman su, tana saman su, da a saman su, yankulul wahidata, tana ciratar da ɗaya minhunna daga cikin su ‘ya'yan ɗan. jikoki kenan in ya zama guda shi an kabari tana ciratar da ita anin nisfi daga cin rabi wal isnaini kuma tana ciratar da watan jikoki guda biyu fa aka sar ko fiye da biyu din su ma anin sulusai daga cikin kashi ɗai watan kashi biyu bisa uku don haka fa a na sulusa sai su riki kashi ɗaya bisa shidda ina fatan za a sa natsuwa aka fahimci nan wani abin da yake nufi abin da malam yake nufi a nan wani shine idan mutum ya rasu yana da ya ta tsatso amma guda ce wadda ya haifa kuma sai ya bar jikoki mukaddara sai a ce sai ya bar jika guda mace to ita wagga yar guda saboda ita wannan waɗannan jikoki wannan jikar inda ba magadin ita ɗaya ce kaga da rabi za a bata to amma yanzu tun daga ya ta tsatso to yanzu ita wannan jikanyar ba rabi za a bata ba sai dai a bata kashi ɗaya bisa shidda an gane ita ɗiyar mace ita za ta gada rabi din an fahimta to in kuma ya zama mutum da ya rasu ya bar yar wadda ta wai haifa din ta tsatsona shi kwaya daya to sai kuma ya zama ya bar jikoki su kuma mata da bakin biyu zuwa sama to har yanzu su ma wanda an sani inda su kaɗai ne an ka bari su jikokin inda ba yat to abinda za a raba uku za a raba sai a ba su kashi biyu bisa uku din to amma yanzu sun daga ga yar daya ta tsatso da an ka bari to har yanzu su ma dai kashi ɗaya bisa shidda za a ba su sai su raba da su duka to shine abin da yake nufi zan maimaita wurin don a fahimce shi ya ce wa banatul ibili ‘ya'yan ɗa jikoki kinan mata alwahidatu ‘yar tsatso ɗaya fauka hunna da asamansu yankulul wahidata ta ciratar da ɗaya min hunna daga cikin su ‘ya'yan ɗan jikoki kinan anin nisfi daga cin rabi sannan wal isnani kuma ta ciratar da jikokin guda biyu fa aka sar kofi da biyu din anis sulusai ne daga cin kashi ɗaya bisa watan kashi biyu bisa uku fai a kuzina sulusu da haka yanzu sai su karbi kashi ɗaya bisa shidda kuma ko da su ɗin ne da yawa shi dai za a ba su dai araba ɗin an fahimta in kuma guda ce shi dai za a ba ta sulusun dai to wannan shi ne sannan sai malaci wal akhawatu lil abi yan uwa mata waɗanda an ka haɗa uba da suwa yanquluhunnal ukhtu shaqiqatu al ukhtu shaqiqatu yan uwa da aka wadda an haɗa uwa ɗaya uba ɗaya da ita yankulu hona ta ciratar da suwa ila sudusu zuwa kashi ɗaya bisa shidda wato mutum ya rasu sai yabban watan yan uwa waɗanda yake mata amma uba ɗaya gama da suwa sannan sai kuma ya bagga yan uwa wadda ita kuma ya haɗa uwa ɗaya uba ɗaya da ita ƙwaya ɗaya ita kuma to shi ne ka nufin ita kuma wannan yan uwa guda da an ka bari wadda suke uwa ɗaya uba ɗaya ta ciratar da su ita kuma daga watan ta mai da su su ma yanzu abinda za su dauka za su dauki kashi ɗaya ne bisa shidda su waɗancan yan uwan waɗanda an ka haɗa uba da su waɗin to ina fatan dai duka karatun ana fahimta ce da kyau saboda karatun sai an sa natsuwa kamar yadda na faɗa din tun farko din to wannan shine sannan to kaga wannan shine kashin da yake mana magana wato na yan uwa din waɗanda suke shaƙiƙai din wato shi ne wanda yake mana magana na hajbu na kalin ɗin kenan to wannan shi ne to sannan sai malam ya ci gaba da cewa alƙismu thani to kashi na biyu shi kuma an naƙalu ciratarwa mena ta'asibi daga asibci ilal fardi zuwa ga rabu wato shi ne wanda malmakin a ce ya zama asibi ya yi asibci to yanzu ba asibci zai yi ba a'a sai dai watan yanzu kuma a mai da shi zuwa ga raba za a yi a bashi nashi rabi kurun a bashi nashi rabu kurun ba asibci bane a sannan sai ya ce wa huwa mutasun wa huwa muqtasun amma shi wannan shiratarwa daga asibci zuwa rabo wa huwa mutasun shi ya banta ne bil abi da uba wal jaddi da kaka don haka fayan quluhu mal ibnu da yana ciratar da suwa wabnuhu da dan shi jika kenan ila sulusi zuwa kashi 1 bisa shidda wato shine in ga da ko jika kuma sai ya zama ga uba ko kuma kaka wato uba wanda ya haifi uba kenan to in ga shi to yanzu malmakin shi a ce wannan uban baban kenan yayi asibci to yanzu rabo za a bashi sai dai shi in an kai wannan rabo a ba shi kashi ɗaya bisa shidda sauran abin da ya rage shi wannan ɗan na tsatso shi kuma shi zai ɗauki kaga shi ya yi asibiti ke na shi ɗan to wannan shi ne sannan sai ya ce alkismu salisu kashi na uku an naƙalu cirata min fardin daga rabo na farilla ila ta asibin zuwa ga asibiti kaga aka san wancan kenan shi kuma shi ma akwai waɗanda shi ma wannan yake kasancewa gare su sai ya ce wa huwa muhtasun shi ya keɓanta ne bil banati da 'ya'ya mata wa banatil ibni da kuma ƴaƴan ɗa watan mata kenan su ma jikoki kenan mata wal akhawatil ashiqqa da kuma ƴan uwa waɗanda an haɗa uwa ɗaya uba ɗaya mata amma wal akhawatil lil abi da kuma ƴan uwa mata waɗanda an haɗa uba kawai da suwa wannan su ne waɗanda shi ma yake nufin su sun kaki banta da ainihi watan wannan watan tashi din watan daga farilla zuwa asibci ‘ya'ya mata, wato shi ne, ko bilbanati, ko ya ce ya kimanta, ko kuma tasu ya kimanta bilbanati da watan ‘ya'ya mata, wa banatul ibn da kuma ƴaƴan ɗa mata kenan jikoki wal akhawatul ashqa da kuma ƴan uwa mata waɗanda ake uwa ɗaya uba ɗaya wal akhawatul lil abi da kuma ƴan uwa mata waɗanda an kaɗa uba da su ba sai ya ce fa innal banati fa innal banatu to domin su domin su watan ƴaƴa mata yufaradu lil wahidati minhunna ana rabawa ga ɗaya daga cikin su idan faradat in ta kaɗe ta an nisfu rabi ake bata in ita kaɗe ce wal ithnatayn in kuma biyu ne fasa'idan ko abin da yafi haka as-suluthani kashi biyu bisa uku ake ba su to sai ce amma wa iza kana lahunna akhun in ya zama suna da dan uwa namiji kenan su ƴaƴan da an ka bari ko kuma su wadancan da zana din shine wa iza kana lahunna akhun in ya zama suna dan uwa namiji to lam yarithna bisihami ba za su yi rabo da wan ba za su yi gado da wannan rabo din da an kace ba wanda in ita kadai ce a bata rabi ko in su biyu na ba su kashi biyu bisa uku ba to ai kaga shi wancan rabo ne ba asibiti bane to in ya zama watan suna tare ne da ainihin watan dan uwa namiji cikin su da an karso akwai namiji ne akwai mata cikin ƴaƴan shine to sai yace ba za su yi ba waye risna bit ta'sib za su yi gado ne da asibci don haka in akwai wani mai gado to za a raba ne a bashi nashi an gane kamar ya zama kila akwai uba misali sai a kasa shidda din na a bashi nashi kashi ko kuma tare da uwa a basu nasu abun da ya rage to shine za a ba waɗannan ƴaƴan mazan da matan da asibci suke yi to shine ma'ana kaga tanan ne su ƴan watan ɗayan matan saboda wannan dan uwan nasu namiji zai sa su dawo gado da asibci mamakin gado da farilla to shine ma'ana abin da yake nufi din to shine wai za ka shine abin da yake nufi ina fatan ana fahimtar karatun da kyau sannan sai malai ce waka zato haka nan ne hukumu banatil ibni hukuncin da watan ƴaƴan da suke mata kenan jikoki mata kenan su ma hukuncin su daidai yake da wangan da mun ka faɗa yanzu din idza tahaqqaina alwirasata in sun ka cancanci gado in ba wanda ya kore su kenan sannan wal akhawatul ashiqai haka nan shine hukuncin yan uwa shaqiqai mata watan wannan an kada uwa da uba din wal akhawatul lil abi haka nan shine hukuncin yan uwa watan wanda an kada uba da su mata ma adami ashiqai tare da rashin waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya in ba uwa ɗaya uba ɗaya din to duk hukuncin da za a yi daga watan abin da su yan uwa shaqiqai za su gada to li abai din matan su ma sai su gada din to wannan shine abin da malai karanta mana to kuma sai fasalin shi na ƙarshe a cikin wannan magana na gado wanda yake shi kuma aka zai magana kan abubuwan da suke hana gadon shi kuma wanda yake cewa fasalin rabewa saboda akwai abubuwan da sun ga gitta za su hana mutum yin gado ba zai yi gado din ba wannan abin da yasa duka muka hakura domin a ja halka ko da za ta yi tsayi ne domin karatun a haɗe shi kai ya zama da datse daban-daban saboda wani karatun yana juna ma wani dan uwan shi ne to shi yasa aka hakan kaga an kaɗe su wuri ɗaya duk sanda an ka saki faɗin wani abu wanda ka yi an ka faɗa baya kaga za ka ƙara ƙara fahimta ta ne to shi yasa halka ta mu da waccan da wannan ɗin kaga ta ɗan wucewa da mun ka saba yi to shine ma ce faslun rabewa yamna'ul miratha ikhtilafu dini zai zana mana abubuwan da suke watan hana yin gado kenan ah shine yake cewa yamna'ul mirasa watan yana hana gado a ihtilafin dini saɓanin addini don haka falata wa rusa ba gajejeniya bayyana musulmin tsakanin musulmi wa kafirin da kafiri wala bayanar yahudi ko kuma tsakanin ba yahude wan nasraniyin da ba nasari to wannan shine abu na farko wanda yake hana watan yin gado din wato saboda haka idan mutum ya zama tsakanin su ba su da gado tsakanin su an fahimta ya zama suna da bambancin addini kasuwanci to kamar ya zama uba ya rasu misali sai ya zama ɗanai kafiri ne shi kuma musulmi ba ne to wannan ɗan ba zai gadi uban nashi ba ko kuma ya zama ɗan ya rasu uban nashi a kafiri to wannan ɗin uban ba zai yi gadon ba saboda babu gado tsakanin musulmi ɗin da kafiri kuma aka ce shi kafishin nan ko na asali ne kamar ya zama misali shi wanda ya kafirta ɗin shin tun farko yanke kafirin ko ko a ridda ce yayi dai to saboda haka idan ko ridda ɗin ce dai yayi to ba gado tsakaninsu ko kuma ya zama shi mutumin shi ya yi ridda ko da ya ridda ya bar musulunci wal yazu billahi to kuma bai dawo ya tuba ba har an ga kashe shi to shikenan ba gado tsakanin shi da magadan shi sai dai duke shi a sata baitul mali wannan shi da ba gado tsakanin kafiri da musulmi sannan sai na biyu sai mala ya ce kuma a warriku da bauta don haka fala ya rasu raƙiƙu bawa baya gado wala yurasu ba a gadon shi wa ma mata an hudu abin da ya rasu ya bashi fa huwa li maliki to shi na mamallaki ne ne abin da yake nufi shine wato bawa idan ya rasu shi bawa dai ma'ana bai gado ba a gadon shi ma'ana bawa yan uwa ne in ya rasu ko ɗaya ne ko suwa ba su gado ne in ya bar dukiya shi bawa kuma shi ma in wani nashi wanda yake gado ya rasu shi ma ba zai gade shi din ba an fahimta shi bawan in ya rasu duk dukiyar da aka gare shi wanda an nashi mamallaki ne shi zai mallaka komai shi zai gado duk abin da ya bari din kuma mamallakin nashi din ko da shi bawan nan ko kafiri ne amma shi mamallakin nashi musulmi ne to duka dai shi nan ba wani bambanci shi dai wannan shi zai gada duke tashi din shi wannan mamallakin nashi din saboda haka kuma wannan bawa dinnan da ake magana wato ta kowace fuska wato shine ko mukatabi ne shi wanda an rubuta mai mai shi ya rubuta mai fansa ya taya kawo mai kaza zai yauta shi to ko shi din dai ne bai gado ko mudabbari ne wanda mutum ya ce mai shi ya ce da ya rasu ya zama ɗa shi ma dai ba zai gado matsayi ne yana wannan halin din na bawan ne haka nan ko ummul walida ko kuma bawa wanda yake na ba na sayarwa ba shine wanda yake cewa na kindin din nan ko mai tsantsar bauta kenan ko kuma wanda rabi ne yake bawa rabi ne kuma ɗa dukan su dai ba zai yi gado ba ta wannan hali yana matsayin wannan bawa din ba to wannan kaga na biyu kenan sannan sai malai kawo mana kuma na uku daga cikin abin da yake hana gado yace wal qatlu da kisa don haka fala mirasa ba gado liman qatala muwarrisahu ga wanda ya kashe wanda yake gado din amdan da gangan wato shine sai mutum ya zo ya kashe baba ne misali to ba zai gaji wannan baban nashi ba kuma da gangan ya zo ya kashe shi to ba zai gaji duk dukiyar da baban ne ya bari ba haka nan kuma koda ta diya ce duk ba zai gada ba in dai kisan na ganganci ne kamar da kaddara sai a ce kuma ya biya diya an yafi mashi ba kashe shi ba misali to wannan diyar ba zai in za a raba ta ba za a raba da shi ba kuma abinda uban ya bari na gadon kowa ba za a raba da shi ba shi ma haka nan yan ɗani in uba ne shi ma ya kashe ɗan nashi duk mai gadon wani ma'ana wani ya kashe wani ciki to duk wanda ya yi wannan kisan ba zai gadi wannan wanda ya kashe ba amma wanda ya kisan wani idan kisan na kuskure ne ba na ganganci ba ne to yana gadon inda yana cikin magaradin yana gadon abin da mamacin ya bari amma ba zai gaji diya ba ita idan ya zama kisan na kuskure ne ba na ganganci ba to to wannan shine wannan wasu sharaɗin na uku din a in mutum yi wannan kisa din na ganganci din saboda haka ba zai yi wannan gado daga wanda ya gara din ba sannan sai na gaba kuma sai mala ya ce wanti fa'un nasabi da korewar nasaba bin li'ani da yin li'ani wato shine mutum ya zo ya ce mata shi kamar tana da ciki ko ta haifi wani ɗaya ce shi wannan ɗa ba nashi bane ya zo kotu suka yi li'ani da shi da ita kowa ya rantsuwa ya rantsuwa kan shi ba ɗanai bane to an kai wannan din to shi kenan to ba maganar gado tsakanin su shi wannan dan da kuma wannan mutum wanda sun kai wannan li'ani din saboda kwata kwata ba gado tsakanin su sai dai iyaka dai zai gari uwa ta ne kawai shi wannan da amma ba gado tsakanin shi da shi da wani ubana to shi ma na wanti fa'un nasabi da koruwan nasaba bil li'ani ta hanyar li'ani don haka fayan kaɗewar tawarusu gajejeniya tana yankewa bainal mula'ini tsakanin wanda ya yi li'ani din walwali da kuma ɗan faƙat kaɗai yawwa amma ban da watan ita uwar tashi kenan ita uwar tashi shi wancan din zai gade ta sannan a a sannan kuma wannan kaga shine to wannan kenan sannan sai kuma daga ciki har yanzu watan abin da yake hana gado sai malai ce wastibhamul mutaqaddimi wal mutaakhir fil mauti wastibhamu hakanan da rashin fahim rashin gane al mutaqaddimi wanda ya gabatu wal mutaakhir da wanda ya jinkirtu fil mauti a cikin mutuwa sai ce kama idza mata aqaribun kama idza mata aqaribun kama idan wata sun makusanta sun ka mutu tahta hadamin a karkashin roshewar gini masalan ga misali wato shine sai ya zama masu gadon juna misali kamar kila ko da da uba misali haka sai aka gini ya roshi da suwa ko da an ka tono gawakin su dai duk gawaki ne sun rasu kaga nan ba a iya gane waye rigya saurin mutuwa to tunda ba a san wanda ya rigya mutuwa ba gado tsakanin su an gane ko kuma su yi hadarin mota su mutu tare gaba daya su ma in suka yi hakan suka mutu duk mota ɗaya lokaci hadari ɗaya misali ba gado tsakanin su shi ma in ba a san wanda ya rigya mutuwa din ba an fahimta to duk dai komi na ne wanda ya zama sanadiyya din ta mutuwar tasu din ko nutsewa cikin ruwa ba a san wanda ya rigya mutuwa ba an gane ko kuma gobara ce aka yi wanda suka kone gidan ba a san wanda ya rigya mutuwa ba to dukkan su dai gaba ɗaya ba wanda zai gadi kowa cikin su shikenan to shine ma'anar wastifhamul mutaqaddimi da rashin gane wanda ya riga wal mutu akhiri da wanda da wanda ya jinkiri fil mauti a cikin mutuwa kama idza mata aqaribu kamar idan makusanta sun ka mutu tahta hadamin a karkashin rushewa gini masalan ga misali to ba za su gadi watan a saura in uwansu ba to waɗannan dai su ne dai daga ciki waɗanda suke na abun nan to amma kuma shi wajen can da aka yi magana wajen nasaba din nan da aka ce na korewa gado tsakanin su ko kuma irin wanda ya yi da misali tsakanin musulmi da kafiri ba gado amma abin da ake cewa wato kamar yanzu da mutum zai rasu to cikin magada ne cikin ya'ya ne sai zama akwai wani amma kafiri ne ba musulmi ba sai bayan ya rasu shi wannan din sannan daga baya shi wannan din sai ya musulunta kamar araba gado to har yanzu dai ba zai yi gado ba shi wancan din saboda sadda watan gadon ya faru a lokacin baya daga cikin waɗanda sun ka cancanci yin gadon to shi yasa ake cewa idan ya zama daga baya ne mutum ya musulunta din bayan wanda wanda zai gara din ya riga ya rasu to ba zai gado din ba an gane ko kuma bawa wanda an ka yawata bayan mutuwan magajin nashi kamar yanzu mutum wani nashi ya rasu wanda yana gado ne amma ga lokacin da ya rasu shi yana matsayin bawa ne shi kenan sai an ka yawata shi kuma daga baya to dai ba zai gadi wancan din ba dai an fahimta a wannan shine amma abin da ake magana sai in kamar wanda na nasaba ne wanda ba a sani ba kamar yanzu mutum ya rasu ko da ya rasu sai ya bar watan yana cikin ƴaƴa ne akwai wani dan amma sai dai ba a san ɗane bane shi bayan ya rasu sai dai kurum daga baya aka zo sai ga shaidu masu ƙarfi sun tabbatar da lalle dimun ɗanai ne to shi wannan yana gado shi saboda shi abin da aka ce ai ko da an karsun shi ai matsayin yana cikin magada ne tunda dai dama yana na matsayin dan sani ne kuna baya ba yawwa to shi yasa aka ce shi irin wannan shi yana yan gado din a kuma da yake cikin karatun mu na jiya ya kamata na wacce halka ta gabata ya kamata a ce mun yi magana kan ko gadon hunsa mushkili ko kaza akwai wanda ake ce hunsa mushkili wanda shi ba namiji ba shi ba mace ba to muna iya riskar da shi amma yanzu din wato to irin wannan da yake an sani akwai alamomin da su malamai suke bayanin cewa da su ake gane wato wai shi wannan da ina ya firin jayi namiji ya firin jaya ko ko dai mace ya firin jayi kun sa mushkili shine wanda mutumin da yana da al'auran maza da al'auran mata ma'ana shine yana da farji irin na mata yana da kuma azzakari irin na maza to shi yake ce mahun sa mushkili to amma aka ce akwai alamomin da aka lura da su ba wanda za a gane wa shi namiji ne ko da yana da su din namiji ne shi ko macen ce aka ce sai a lura da wanne daga cikin al'aurar guda biyu din ta mazan ko ta matan da wanne yake yin bawali ciki duk wanda yake yin fitsari da shiya in an ka garda yana yin fitsari ne da da da al'auran matan to shi kina matsayin mace za a ji shi in kuma an ganshi yana yin bawali ne da watan al'auran maza to an dauke shi matsayin namiji kenan an fahimta to wannan shine to in kuma ya zama ga ko ina yana yin bawalin da al'aurar ta mazan ta matan duk yana yi da su ba to an muka ce sai a lura to ina ne inda ya fi yawan yin bawalin ta wani bangare ya fi yawa ta wajen al'auran mazan su sun ka fita da yawa ko ko ta wajen al'auran matan duk wanda ya fi yawa in ya fi yawa wajen al'aurar ta mata sai a dauke shi matsayin macin in ya fi yawa wajen ta mata maza sai a dauke shi matsayin namiji aka ce in kuma sun kai daidai duka bawalin duk ɗaya ne da wanda yake fita ta wajen al'auran maza da ta wajen al'auran matan duk yawan su ɗaya to sai a lura a gani to da wanne wanda ka fara zuwa farko in zai zuwa shin ta al'auran na mazan su ka fara fitowa wannan fitsarin ko ko ta al'auran matan ko ta mazan duk dai wanda ka fara fita shi za a yi amfani da shi sai ce sai aka ce kuma in sun ka daidaita ya zama duka duk tare suka fara fita kuma duk yawan su ɗaya suke fita to shi kuma sai a lura wajen balaga tai da wanne ya balaga in aka gashi yana haida to ya zama matsayin mace kenan in kuma a'a mafarki yake irin na maza mani ya fita gare shi ga al'aura shi ta maza shi kenan ya zama namiji kenan in ma shi ma duk ba a fahimci ta wannan ba to sai wajen fitar gemi in aka ga gemi ya fito gare shi to kuma a ji alamucin namiji ko kuma aka gashi nono ya fito bai irin na mata to shine alama ta mace ce shi to aka ce kai in dai duk abubuwan ga gaba da an ka zana duk sun ka daidaita sun ka zama duk dai bai fi karfi bangaren maza ba bai fi kuma karfi bangaren mata ba to shi rabon gado ne ya za a yi ne to sai aka ce to abinda za a yi shi ya an ga tashi yin rabo sai a bashi rabin rabin rabon namiji da kuma rabin rabon mace an gane misali kila sai a ce an yi rabon gado wannan namiji yana da dubu ɗaya mace tana da ɗari biyar to shi abinda za a yi za a bashi rabin rabon namiji kaga ɗari biyar kenan sannan da rabin rabon mace kaga 250 kenan sai kaga in hada zai zama 700 kenan da 50 an fahimta to shi haka nashi gado zai kasancewa idan ya zama haka din to muna fatan Allah ya dace da mu Allah ya fahimtar da mu dukkanin karatun da muke karantawa muna fatan kuma Allah ya amfanar da mu da waɗannan karatutuka alfarman manzon Allah su sallama dukkan inda bamu gane ba muna roƙon Allah ya ganar da mu kurakuran duk da muka yi a cikin wannan karatu muna roƙon Allah ya yafe muna kuma ya fahimtar da mu daidai ba mu ikon gyarawa alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka za mu tsaya ita ma wannan halka gashi ta yi tsawo to muna fatan Allah ya mana jagora Allah ya ƙara mana ƙarfin gwiwa ya ƙara hore mana lafiya da himma da ƙoƙari wajen gabatar da waɗannan ayyuka alfarar manzo Allah sallama da sauran dukkanin ƴan uwa da suke ta ƙoƙari wajen shiya na yaɗa waɗannan karatuka baki ɗaya muna addu'a Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya sa mu yi tarayya da mu da su baki ɗaya Allah ya sa a cikin alkhairin Allah ya sa abun ya zama shi ne sanadiyar tsiran mu a rayuwar mu ta duniya da lahira alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan uwan ku a cikin addinin musulunci sunusi Sheikh Ibrahim dan malam Nasara Godal Zamfara State Nigeria wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu